أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله يقوى cikin taimakon Allah da rahamansa da jin kansa gashi yau mun tashi da azumi na bakwai bayan mun kai shida a jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa azumin mu duka karɓaɓɓu ne ayyukan mu da muka yi a ciki duka karɓaɓɓu ne kurakuran da muka yi kuma duk su zama gafara abin yi wa gafara a jiya kamar yau mun fara a cikin surat ali imran a kisan annabi isa alaihi salam haihuwarsa da kuma abin da yake gaya wa mutanensa a inda muka tashi kuma a yau kenan a jiya din ubangiji ya ba mu labarin cewa ya hanci annabi isa daga uwa ba uwa nada ya fito yana yi wa mutane magana yana cikin zanin kunya zanin goyo ita ce zanin kunya da hausa to kuma jinjiri kenan kuma allah ya ba shi annabta yana shekara talatin ya ɗaga shi zuwa sama kuma cikin mala'iku yana da shekara talatin da uku kafin nan annabi isa alaihi salam kamar yadda ubangiji ya gaya mana shi yake gaya wa bani isra'il dan allah ya aiko shi ne kawai zuwa bani isra'il yana da kyau mutane su fahimci wannan a da annabawa ana aiko su ne zuwa kabilun su da garuruwa misali annabi da aka aiko shi zuwa maiduguri ba ruwansa da mutanen damaturu kuma dan mutanen da masu ba su bi shi ba ba su yi laifi ba a zamanin da ba wanda aka aiko shi zuwa halitta gaba daya sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabin kowa da kowa da balarabe da da wanda yake bayahude da banasari da kuma bafulatani da bahaushe da babarbare kowanne kabila annabi muhammadu alaihi salam annabi annabi isa yake ce wa mutanensa ni ina kera muku tsuntsu daga yunku ma'ana da ko ina kera hai'a haikali na jikin tsuntsu mai kaman tsuntsu daga tabo in tura masa rai sai ya tashi in tura masa sai ya tashi ya tashi kuma da rai abin da ka ajiye a gidanka a sito naka ko a rumbunka abu kaza ne abin da kuma kai karin kumallo da shi shine breakfast abu kaza ka karya da yau jiya da dare kuma abu kaza ka ci su zai ba su labari annabi mu- annabi isa bai tsaya ba yace yana tada matattu da izinin Allah in mutum ya mutu zai zo ya buge shi ya ce ya tashi da ikon Allah sai ya tashi annabi isa fa duk sanda ya faɗi wannan yace ina yin wannan ina yin wannan ina yin wannan yace yana mai- yana warkar da makafi wanda aka haifa da makauta dan shine bai da magani in an haifi mutum da makauta to yana da wuya ka sama masa magani ya wani haka in an haifi mutum da kuturta da wuya ka sama masa magani ka samu ya wani ranar isa yana warkar da wannan duk amma bi izinillah da izinin ubangiji da ikon allah dan ya kauda kokon cewa ko shi allah ne kamar yadda wasu suke faɗa yanzu ko shi dan allah ne kamar yadda wasu suke faɗa to sai suka ce wai su wani ya zai suka ce to ai mataccen da yake tayarwa ai sabon wanda ya mutu sabo ne yake tayarwa in mutum tsoho ne da ya daɗe ya mutu da daɗe ya ba zai iya tashi suka ce inda suke yana tara matattu sai tayar musu da samun ɗan annabi nuhu tsakanin annabi isa da samun ɗan annabi nuhu shekara dubu hudu ne sai annabi isa ya ce su nuna masa kabarin inda samun ɗan annabi nuhu yake shi ne suka je suka nuna masa da suka sa'a suka nuna masa sai ya je tsaya a kan kabarin ya ce masa ya kai samu dan annabi nuhu ka tashi ka sai samu dan annabi nuhu ya tashi yana karkata ƙasa ya zo gare shi rabin kansa ya yi kurkura rabin kuma baki shi ne suka ce yaya za mu kai kurkura kuma zamanin ka ba a yin kurkura don kurkura don shi samu ya mutu kafin annabi ibrahim da shekara biyu kurkura kuma an fara yin ta ne a zamanin sai na ibrahim da mutane ba sa yin kurkura ko shekara biyu nawa kai ba kurkura a kan zamanin annabi ibrahim ne aka fara yin kurkura sai ce ai lokacin da rohun rashi annabi isa ya kira shi nan shine sai ya razana ya zaci kiyama ne ta tashi dan ubangiji ya ce masa kai sa ka amsa karim a ruhullah to shine ya razana ko kiyama ne ta tashi ya zo to shine sai annabi Isa ya ce masa ya koma ya kwanta sai ya ce amma da sharadi zan koma in kwanta amma da sharadin alamin ce min ba zan ji radadin mutuwa ba sai suka ce masa har shekara da za su ce yara sun zuwa tun shekara dubu hudu na har yanzu ina jin raɗaɗin mu- mutuwa a makogaro ba ai, mutuwa ba abu bane karami wanda bata san jinjiri ba bata san tsoho ba bata san malami ba bata san sarki ba bata san mai kuɗi ba kowa ta zo tafiya suke ji saboda haka ka san abin da ka tana dama to ubangiji ya gaya mana wannan duka sai annabi isa ya ci gaba da cewa wa musaddiqa Allah ya ce a cikin wannan duk abubuwan da annabi isa ya faɗa inna fi zalika la'ayatun lakum in kuntum mu'minin a cikin wancan duka duka akwai aya wanda yake shiryarwa a bisa kaɗaitakan ubangiji cewa Allah shi kaɗai ne ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da abokin tarayya in dai ku mu'mini ne kamar yadda kuke faɗa to musaddiqan ja nabi sai in kuma ina mai gaskatawa lima baina yadayya ga abin da yake gaba gare ni min at-taura na daga at-taura ina gaskatawa cewa at-taura littafi ne na Allah Allah ne ya zo da shi ga annabi Musa alaihi salam domin manzanni duk wanda ya zo to baya kayyata na gabansa yana gaskata na gabansa to shi yasa za ku samu da mai bayan Allah ba wani wali da zai zo ya ce maka wancan wali ba mai gaskiya gaskiya ba ne in dai wali ya taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya taɓa saduwa da annabi kuma iliminsa na gaskiya ne ya same shi ta hanya mai kyau to ba zai karye ta malamin da yake gaban sa ba. saboda me saboda abin da malamin da yake faɗa na gaban shi ne shi ma yake faɗa ba wani bambanci amma in ka ji malamin da yake da hawan ilimi yana karyata malamai waɗanda suke gabansa to wannan akwai alaman tambaya babba a bisa ilimi malami baya karyata malamai malami baya karyata malamai kuma baya fitar da mutane daga musulunci saboda kabayar ma baya cewa su ba musulmai ba ne to saboda mu kiyaye kusan ba kowa idan yana karatun larabci kawai za ka ce da shi malami akwai da yawa yanzu wanda ba musulmai ba ne ma amma kusan ƙur'ani nan gaba ɗaya yana kan haskoci ne ma suna nan sun karanta ƙur'ani sun iya suna suna karanta shi so kuma suna fassara shi yadda suka ga dama saboda haka idan mutum ya bai ji tsoron Allah ba da larabcin nan sai ya zo ya fadar da mutane ya shigar da su saboda haka sai su kiyaye wurin gafin malamai na gari wanda suke jin tsoron Allah wanda kuma suke bin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai fitar da mu daga halin da muke ciki a ƙasar nan irin wa'ancan malamai su suka jefa ƙasar nan a halin da take ciki yau na ɗimuwa da rashin kwanciyar hankali da wahala da damuwa to saboda haka idan ba mu kiyaye ba za mu tashi a lahira ba ba mu da komai saboda mun shiga a cikin rudani da hayaniya wanda yake ba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi ba yace ubangiji ya bani annabta ina mai gaskatawa da al-taura wa li uhilla lakum dan halatta gare ku ya annabi Isa ba'd alladhi hurrima alaikum shafin abubuwan da aka haramta su a gare ku taura da cikin al-taura kashuhuni kamar kitse dan a hana su cin kashi da yake da kitse duk haramun ne a lokacin a cikin al-taura su والروم الإبل أو حارب داوس سنة من راوي ومن الطير دوان سنقاي دوان سنوي كما نكيفاي duk waɗannan an haramta musu sai an zuwa annabi isa a cikin attaura aka halitta musu jinsa to ubangiji ya ce wa jibukum in ji annabi isa ya ce ba su labari haka nan na zo bi ayatin da mu'jiza aya ta farko daga ubangiji wanda take tabbatar muku da gaskiya na shine kamar wannan abubuwa da na lissafa ina warkar da wayanda suka zo da kuturta ko makauta ko kuma wanda aka haifa da su ko kuma wanda ya mutu suna da shi da sauransu suna ba mu labarin abin da ya faku a gari a gari ubangiji ya ce annabi isa ya ce fattakullah ku ji tsoron allah fi tasiri in karya dani wa adiyuni ku bi ni ai ku bi abin da nake umurtan ku da shi min at-tauhidi na daga sai ta allah wa qala li nabiyyi inna allah qad ubangiji rabbi shine ubangiji na ma'ana mahalicci na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'abudu ta da sababin haka shi za ku bauta wa kawai shi ya zai nuna fa'in fa'abudu shi za ku bauta wa kawai kar ku bauta wa wani duk wanda ya yi bauta wa wani Allah to ya yi asara a duniya kuma ya yi asara a lafiya idan kuka bi ni kuka bauta wa Allah shi kadai to haza sirat mustaqim wannan shi ne tafarki madaidaici wanda ake yi shi musulunci wanda kuma yake kai bawa zuwa Allah amma duk wani tafarki daban ba shi ba to wannan ba addini ba ne sunansa wasa sunansa wani na'am
فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
To, Ubangiji halama a hasa Isa minahun kuma, yayin da annabi Isa ya fahimci kafirci daga gare su, ya san wayannan ba za su musulunta ba kafirai ne, kuma ya san suna so su hallakar da shi, sai ya tara almajiransa, ƙara yake man tsari. suwaye a cikin ku mataimaka na wanda za su bi ni domin ni za a yi mai tafiya ne ilan ba zuwa Allah ai ila nusra da dini ne zuwa da babban addininsa suwaye za su bi ni mu taimaka wa addinin Allah annabi Musa ya taimake tambaye su kala hawariyun hawariyun din nan an ce waɗansu ɗabila ne na bayan guda ba na turawa domin shi annabi isa kamar yadda muka faɗa an aiko shi ne zuwa bani isra'ila da suka ki imani da shi sai ya fita wajen baitul maqdis akwai ƙabilu waɗanda yake ba na bani isra'il ba romawa da suke nan masu turawa suna yin wanki da guga da sauransu sai ya kira su zuwa taura ya kira su zuwa injila zuwa musulunci suka yi imani da shi to su ne ake ce da su hawariyi to su hawariyin din nan shine da annabi Musa ya ji kaman ansar ne na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya koma Madina to lokacin da ya yi wajen su ya kira su ya tambaye su tsarin hawariyin da sai su hawariyin sun ce na ansarun ba mu ne mataimaka a cikin Allah mu ne za mu taimake ka a kan addini isar da wato addinin Allah. Amanna billah mun yi imani da Allah wai har ka shaida gare lana gare mu ya kai annabi Isa yawmal qiyamah kai shaida gare mu bi anna cewa muslimun musulmai ne masu jayuwa ne izuwa Allah izuwa addinin Allah to me kake so ni mu taimaka maka wajen addinin Allah sai annabi Isa da shi hawari suka yi addu'a a wajen suka ce rabbana ubangijinmu amanna mun yi imani bima anzalta daga abin da ka saukar na daga injila واتبعنا رسولا من بمن ذمك النبي عيسى فاكتبنا فرجاه مع الشاهدين تعالى ما في شهد عليك بالوحدانية لقتيتك ولرسولك لمن ذمكما لمن ذمك بالذكر لذلك أول الأنبياء وكروتا تعالى النبوة وإنسان تسكي شهد وكي شهد bayan ga bayan au ma ummata muhammadi ko kuma ka rubuta a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi annahum shuhada domin su ne waɗanda za su shaida a al'ummami a bisa mai duka kaga annabi Isa da almajiransa na farko duka shi annabi Isa bai ce wa mutanen da shi Allah bane babu wannan a cikin injila sam new testament abinda aka yi suka rinka hada tsakanin hadisi kamar yanzu ka ga muna mu qur'ani daban hadisai daban kuma tafsiri ma daban tafsiri za ka samu a rubuta ainihin ayar qur'ani sannan a rubuta bayani za ka gane menene maganar Allah menene maganar shi malam me malami ya faɗa me tafsirin da ya faɗa kaga tafsiri magana malam ai fassara ce na abin da Allah ya rubutar da shi akan ayar da Allah ya saukar amma ita ba ayar Allah ba ne tafsiri to hadisi hadisi kuma maganar manzo Allah ne tsawar nau'i ne na wahayi wanda shi kuma ba Qur'ani ba shi ma da masu amma su a sai suka gauraya ta da hadisin da tafsirin da komai sai ana kiran shi injila ko ba akwai bambanci saboda haka sai aka samu rudani aka samu mashaki aka samu wato rashin fahimta da dama shi ya sa kowace shekara da ni ana zama a yi mitin a sake canja ma'anonin amma ba a da ma'anonin ko shekara dubu ne ka zo qur'ani yana nan Allah ya yi shi ya saukar da qur'ani kuma shi zai kiyaye shi ba wanda ya tsancen ka to injila ba haka ba to suka zo suka yi wannan kaji cewa annabi Isa Allah ne ko kuma dan Allah ne Maryam matar Allah ne wannan babu shi a cikin at-taura babu shi a cikin injila wanda Allah ya saukar wa annabi da babu shi kamar yadda muka faɗa ba ne baya su yahudawa suna cewa ku zai rukan Allah ne su ma wannan sun yi shirka don duk wanda ya ce wani ba Allah ba Allah ne ya yi shirka ko yana bauta masa ku zai wani ne ba annabi ba ne suka bauta masa to irin wannan ko yanzu waɗanda suke cewa ɗan hakika su suna bautawa ko su ce suna bautawa ko Ibrahim ko suna bautawa wani wa'annan dukkan su mushrikai ne ba da su musulmi ina so in gaya muku wani ɗan hakika nan ba sa cikin ɗariƙar tijaniya ba ƴan tijaniya ba ne kuma ma ba musulmai ba ne an kawo su ne an yaƙi tijaniya ne an so a karya ta an ta cewa kaza ba abinda ba faɗa ba aka ga tana nan daram saboda Allah Allah ta sa a gaba kuma gaskiya ne abin to shine sai aka fito da wasu mutane suka shiga wai su suna tijaniya suna rike tarbi suna sa tarbi a wuya amma suna jan giya suna zina suna yin daga suna rike cross suna taka qur'ani ba sa sallah ba sa azumi to bakin jani farko wani kawo ne zai ba su jariya ba ko abin da zai gaya wa cewa za ka yi salloli biyar a cikin lokaci cikin jama'a wannan yana cikin sharadi kuma za ka ne da duk abin da Allah ya haramta to mutumin da baya sallah ta ina zai zai zama musulmi dan ba yanda za ka yi ka zama batijani kai ba musulmi ba kafin ka zama batijani in ka zo ka ce ba ka dari ka tijani a tsira da biye ka ban san ka ba kenan cewa kai musulmi ne in ka ce ba kai ma musulmi ba zan ce to bari fara ba ka musulunci sai na fara ba ka musulunci dan bayan da za yi in shigar da kai sakandare kai ba kai firamare me za ka fahimta za ka fahimta ko wani ba ana ana da rudanin mutane ana ta watsawa a facebook da abin nan kar ku damu kanku ku gaskiya ku da ɗaya ɗan tijjaniya sanannu ne masu riƙe sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu sallah ne masu zikiri ne masu ibada ne masu kiyaye dokokin Allah ne wa'annan su ne ɗan tijjaniya wa'anda aka sani amma wa'anda suke cewa su ɗan hakika ne in sun ga dama su bau ai ba shi Ibrahim aka fara cewa an ana bauta ba wanda suka sani sun san dadi akwai wanda suka zo suka ce suna bauta wa sai na Ali hawa da jawa su suka fara irin wannan kago wannan abun da farko sai na ali yana da rai suka ce shi suke bautawa shine Allah ya kama su ya rinka daure su har ma yake yana kona su saboda cewa sun da mu ba mu ga cewa shine Allah kun taba ganin wanda yawa wani azaba ba da wuta in ba Allah ba saboda haka sai dai na kona su dan abun ya kai abun nasu kuma ya zama bala'i so wa'annan sunan su hawari hawari da sun zamanin sahabbai akwai kuma kafirai ne duk inda kuka gan su kar ma ku zaci cewa su musulmai ne tsakanin su da musulunci da nisa duk wanda ya ce na bauta ko babansa ne ko babansa da shi gara bauta ko ba musulmi ba ne musulmi ba wanda yake bauta wa sai Allah ɗan tijjaniya ba sa bauta wa shekannan ba sa bauta wa shehu tijjani ba sa bauta wa shehu ibrahim ba sa bauta shi wa bukati ko wani daga cikin shi amma suna son su suna musu ladabi suna musu biyayya wannan kuma ubangiji da kansa ne ya koce mu cewa mu bi su mu so su mu yi musu biyayya ta hanyoyi da dama ubangiji yana cewa wata bi sabila man anaba ilayhi ka bi ta farkin duk wanda ya koma zuwa gare ni na daga annabawa da wani kai koyi da shi wadda rai ilayhi wasila ka nemi wasila in tsakaninka da ubangiji wanda zai maka jagoranci ya rike hannun kai maka jagoranci ya nuna maka hanyar ubangiji ka neme shi ka rike shi wannan duk qur'ani ne ya nuna mana to ko abin da suka tuntuɓa malaman da ke nan jagorori ne na waɗanda suke koyar da mu abinda annabi ya zo da shi abinda annabi ya zo da shi ta janibi da duka ta janibin fikihu da ta janibin tasawwuri ne tsarkake zuciya da tsarkake aiki da ikhlasi da komawa da Allah da zikiri da ambato duk wannan ba za ka iya sani ba sai ka bi hanyar malami malami ya nuna ba to abin da mutanen bani isra'il suka yi bayan annabi isa kenan su ma suka bata suka ka fara bauta wa annabi isa kamar yadda yahudawa suka bauta wa uzairu kamar yadda larabawa ƙuraita suka bauta wa wato mala'iku suka ce 'ya'ya mata ne na allah to haka nan to akwai waɗannan abubuwa guda ne a daga gani saboda kar a zo kana ibadar ka kana cikin zikirin ka kana rike da salatin annabin ka kana rike da wato ladabin ka da shahidan ka da iyayen ka a zo a kwace maka imanin a ce wai ka rabu da shahidan ka ka rabu da iyayen ka fanko ne karka durkusa ka gaida babanka karka durkusa ka gaida mamanka karka yi mata ladabi karka waɗannan su ne asalin fitina asalin bala'i da ya sauka a Najeriya tun da Allah ya Najeriya bala'i bai taɓa saukan mana ba kamar ranar da aka fara yin wa'azi irin wannan na fatar da bayan Allah a wannan daga lokacin bala'i da jin kawo bai bar ba har sai ranar da kuka watsar da wannan aƙida na kafin da mutane na zagin waliyai na zagin bayan Allah na rashin girmama iyaye ko na abubuwa za su zama daidai a wajen Ubangiji kamar yadda annabi Isa ya gaya mana a nan shi ne suka ce to rabbana amanna bima anzalta wa tubana rasul faktubna ma shahidin su bani isra'il da sarakunan lokacin su ne rumawa ubangiji ya ce wa maza sai suka shirya makirci suna so su kashe annabi isa su rumawa suna ganin kamar ya zo ne ya kwace musu mulki su kuma shugabannin bani isra'il wanda suke cikin baitul maqdis suna ganin ya zo ne ya kwace musu shugabanci na addini saboda haka sai suka hada baki suna so su kashe shi shi ko bisa al'ada kullum da daddare bayan isha kenan yakan zauna a gidan ɗaya daga cikin abokanansa kuma almajiransa yana karanta musu attaura yana karanta musu injila kuma yana ba su labarin lahira kuma yana ba su labarin Allah to lokacin da zai zo ya shiga nan gida akwai wani daga cikin munafukai dan yana cewa shi yana tare da annabi Isa amma kuma bai da tare da shi kamar su Abdullahi bin Ubay ne bin Salul a zamanin manzo Allah ya ga san da annabi Isa ya shiga wannan gida dan ya zauna bisa al'ada ya koyar da almajiransa saboda haka sai ya gaya wa kuma wani wani ya ga san da annabi Isa ya shiga su zo su nuna musu da su kama dan a ji a kashe annabi a wannan lokaci sai malaikar jibril ya sauko wa annabi isa ya ce masa to lokacin tafiyanka ya yi sama saboda gashi abin da aka shirya maka allah ya ce ka tafi tare da mu sama annabi isa bai mutu ba ba a kashe shi ba lokacin da malaikar jibril ya zo ya daga shi akan fufikinsa ya tafi da shi sama bai a kashe shi ba da ransa ya tafi kar ku manta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kirari ya yi kirari ya tafi sammai bakwai din nan gaba daya har ya wuce inda sammai bakwai din ma suke ya tafi kuma ba wai ya mutu da ransa saboda haka ana tafiya sama din ana tafiya a rayuwar malaiku ga wanda Allah ya yarda bayan annabi Isa ma akwai annabi Idris Allah ya dauka shi an ce da ransa shi ma Allah ya daga shi sama ورفعناه مكانا عليا Allah ya daga nan da ransa ba wai ya mutu to saboda haka annabi Isa alaihi salam a lokacin da Allah ya daga shi lokacin da suka shirya mali don suna so su kashe shi Allah ya daga shi sama wallahu mahimul makiri shine mafi yin sakamako ga wanda ya shirya makirci duk wanda yake shirya makirci to sakamakon mafisin Allah ya yi shirya sakamako gare shi shi wannan mutumin da ya yi ga dangin ya duba dan su ruma da suka zo suka ce to kar mu shiga ya gudu ka shiga ka tabbatar yana ciki sai ka fito ka gaya mana sai mu shiga mu kama saboda haka lokacin da ya yi da zai kama ya gudu Allah ya canza fuskarsa sai ya zama fuskarsa kamar na annabi to da ya zo sai ce musu ai ba da na shiga kuma ban gan shi ba sai suka ce masa baka gawa ba sai ce musu a ai ban ga annabi isa ba suka ce kai waye sai suka kama shi to da suka kama shi shine suka je shi aka tsire sakamakon wanda ya shirya wa annabi ma kirki kenan annabawa Allah yana ba da iko in ya ga dama a kashe su amma bai da manzo ba a taba kashe manzo ba ko ɗaya ba wanda aka kashe ka karanta qur'ani ne zaka ga ba wani manzo Allah da aka taba kashe ba in dai manzo ne annabi Isa kuma manzo ne bayan cewa shi annabi ne manzo ne kamar yadda muka faɗa jiya an kashe annabi Zakariya an kashe ɗansa annabi ya amma annabi Isa saboda cewa manzo ne ba su da iko su kashe manzo sai dai annabi saboda haka Allah ya daga shi suka tsire shi wannan da ya shiga dan ya kawo musu labari shi suka tsire shi ya sa wani da aka tsire shi ita kanta su kansu mutanen a yahudawa da kuma suka ce to fuska ne na annabi isa ne amma an nuna kafa kan ma'ana shi ba dan in ka san mutum to in ka ga hannunsa ba za ka ce lalle wannan hannun wani kuma mutanen da aka kawar da aka samu wasu gane wani ka taka a wani ba da aka tuje za su ce wani ya ji wani saboda sanin kafa cikin yashin ka taka kasin za su ce wani ya bi wannan waje kuma ya tafi har waje kaza saboda sanin kafa to balle wanda sun san shi dama sun san jikinsa sun san kafarsa ya in sun gani ba za su gane ba sai suka ce to fuska dai kam na annabi isa ne amma hannu da kafar nan ba na shi ba to inda aka samu fitarwa kamar yadda na ba da labarin jiya ko shekarun jiya ne to shine shi annabi isa ya sauko da daddare bayan da washe gari da daddare ya sauko dan ya kwantar wa mamansa hankali ya kwantar wa almajiransa hankali cewa shi ba abin da ya same shi shi Allah ya kada shi to da ya sauko mamansa ta gani ya gaya masa cewa to sai dai Allah ya yi alƙawari zai daga shi ba za su sake haɗuwa da ita ba sai ranar tashin alƙiyama ya tafi kuma ya gaya wa abokanansa haka to shine fa anan shaidanu sai ka sauko in ba wanda ya in ba na Allah ko waye mutuwa ya taso sai ka suka ce annabi Isa ya mutu ya taso amma hakika annabi Isa bai mutu ba balle ya taso nan gaba ne zai sauko kuma in ya sauko kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya mana zai tashi cikin al'ummar sa ne al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na faɗa a jiya zai rayu a ciki zai yi aure zai zauna shekara bakwai kuma zai rasu bayan shekara bakwai akwai waɗansu da suke cewa za a binne shi a madinan munawwara tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa uzakiruka qala yake mata istarwa ka tuna yayin da ubangiji yake da shi annabi Isa ya Isa inni mutawaffaka ni fa mai ɗaukaka ka ne wa ra'atuka ne mai kiran ka ne kuma mai ɗaukaka ka ne ila samai zuwa sama ba tare da kuwa wa mudabbiruka min nafsi ka ne min allazina kafaru daga wajennan da suka kafirce wanda halayensu ya gurɓace ba za ka zauna cikin su ba wajen lalina tabakuka za mu sanya waɗannan da suka bi ka su ne musulmai al'umman manzo Allah don su ne abinda annabi isa yake kira zuwa gare shi ya dace da abinda da abinda mai da annabi isa yake kira gare shi abinda su suke kira gare shi shine abinda annabi isa yake kira gare shi wani yaro yau kamar shekaru uku ne ko hudu ya yi ko zuwa waje na nan wani ya kawo shi ya ce zai musulunta na ce me yasa kake so ka musulunta kaka yawo ya ce eh shi da mamansa sun je jerusalem mamansa tana da dukiya kuma ta biya musu sun je jerusalem sun je aikin haji bai da suka je sai aka ce musu to ba za su shiga ba sai sun wanke hannayensu sun wanke kafafuwansu sun wanke fuskarsu sai ca to ai wannan musulmai ne suke yi a garin sai mamansa ta ce masa yi shiru ina ruwanka to suka yi alwala ne a takaice suka shiga masallaci sai aka ce to su yi ruku'u kuma su yi sajjada to ai wannan musulmai ne suke yi aka ce kai bai yi ruwan yace to shine da suka ya ga duk abin da musulmai suke yi a nan shine da suka je Jerusalem a Baitul Maqdis aka ce su ina ce to shi kan gaskiya in ya in ya dawo zai zama musulmi tunda shi abin da abin da ya gani yake yi a nan shine musulmai suke yi yace da shi ne da to ka gani abin da shi Annabi Isa dama in ka zo ka musulunta a wajensa me yake yi aka ce zai zo zai wanke maka kafafuwa zai wanke maka hannu sannan shi da kansa zai wanke maka fuska sannan ya lakana maka kalman shahada sannan ya gaya maka injila sannan ku yi sallah wannan shi ne abin da annabi shi da yake duk wanda ya zo zai musulunta zai je ba shi zai wanke masa hannu zai wanke masa fuska zai wanke masa kafa wannan shi ne farajin musulmi ba ai shi ne farajin almada da shafan kai to shi kenan sauran sunnoni ne ko ba shi ne fara'idul wujudi ba to wannan fara'idul wujudi shi ne su ma suke yi to kaga abin da annabi Isa yake kira gare shi shine mu ma muke kira shine kuma annabi Musa yake ba wani annabi da yake sallah baya alwala kuma ba wani annabi da yake tsari baya da ruwa ba wani annabi da yake janaba baya duk abubuwan da shari'ar musulunci ta ajiye shi ne suke yi to shi ya sa shi a nan sun malamai suka ce wa jami'in da zai da tabakuka ubangiji ya ce zan sanya waɗanda suka bi ka ma'ana al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan in ya sauko sun zai zama shine shugaban musulman duniya duka zai zama jagora dan kafin zuwa annabi Isa za za a yi zamani waye ne fara zuwa kace za a yi imamul muntazar ana kiran mahadi zai zo sai daga cikin zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisi yace idan zamani ya cika da juru da fasikanci da fajiranci da rashin adalci to wani daga cikin ahalubaiti na zai fito zai cika duniya da adalci kamar yadda ta cika da fajirci shi wannan imam da zai fito daga ahalubaiti wanda zai zauna da cika ta da adalci kamar yadda ta cika da fajirci nan zai shekaru ko tara ko goma ba zai wuce haka ba a tsakanin yana wannan dujar zai an za ka kuma yi kusan ya yi mana gargaɗi da dama a kan dujar ya yi mana wasiya a kan dujar dujar zai zo mutum ne a mai ido ɗaya wa an suna ce a tsakiyar kawa an suna ce a wuce amma dai annabi ya ce mana mai ido ɗaya ne zai zai wuce shi ne allah kuma yana kashewa yana raya zai kashe mutum zai taya kuma yana tafiya da aljannarsa da wutan in ka bi shi in ji annabi ba wannan duk hadisi ne ba waɗannan malami ba ne yace in ka bi shi zai sanya ka a aljannarsa aljannarsa nan kuma ita ce wutan Allah in ka kibinsa zai sanya ka a wutarsa wutarsa nan kuma ita ce aljannar Allah shi duk duniya zai kewaye ta a kwana arba'in akan wani jami'i na shi haka annabi to a kwana arba'in din nan ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani gari da dujal ba zai shiga ba duk garukan duniya zai shiga sai gari uku kawai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga maka ba ba zai shiga madina ba ba zai shiga baitul maqdis ba ba zai shiga maka ba in yaji zai samu mala'iku sun kewaye ta ba zai samu inda zai shiga ba sai ya wuce in yaje madina ba ba zai samu inda zai shiga ba zai samu mala'iku sun kewaye sai ya tsaya akwai wani dutse inda mushrikai suka tsaya wani sun zaza uku ga musulmai a uku su kuma suna wani wani bakin dutse ne shi uku jan dutse ne shi kuma wancan dutsen baki ne a nan kafirai suka tsaya to a nan dutsen zai tsaya sai ya nuna musu masallacin madina ya ce kun ga wancan farin bene kun ga wancan farin bene nan ne gidan Muhammad zai nuna abubuwa ya baya to anan zai juya sai ya tafi sham inda baitul maqdis zai zai je zai shiga to kafin ya zo da daddare daidai sallar asuba aka ce Allah zai sauke annabi Isa akan fuffiken mala'ika Jibril a wani masallaci gabas da baitul maqdis farin masallaci karami sai ya zo domin a lokacin hilafa ta musulunci ta koma baitul maqdis ta koma baitul maqdis a nan imam mahdi yake muntazar to ya fi in an tada sallar asuba imam muntazar zai shiga yi limanci imam muntazar zai gane cewa shine wannan da ya shi wannan shine nabiyullahi isa alaihi salam sai ya da baya dan ba a yi wa annabi annabi limanci su ba annaba ba a yi wa limanci su suke yi sai ya da baya bayan an ta da sallah sai annabi Isa ya ce masa ya wuce ya yi sallah ai al'umma manzo Allah kowa limani to shi yasa aka ce a cikin al'umma manzo Allah mutane guda biyu ne kawai suka yi za su yi wa annabawa limanci shine sayyidina Abubakar da imam al-mahdi al-muntazir in yazo to in yazo annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai na abubakar ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sallah banda su ba wani annabi da ya taba bin wani wanda ba annabi ba sallah to anan ne in sun yi sallar asuba shi kenan sai ce a sai na isa ya fita wajen bai da masjid to idan dujjal ya zo ya kai sai ya ce zai gudu to sai na isa alaihissalam shi zai kashe adurullah dujjal masifin dujjal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa فوق الذين اتبعوك برمشوا فوق الذين كفروا برمشوا وإن لم تسك إلى يوم القيامة حلوا من ذلك القيامة ثم إلينا مرجعهم كان عدوا كبير إن جاء الله وقوم فقودك da Yahudawan da Nasara da Musulman da ‘yan hakikan da mutanen kirkin da mutanen banzan duk wajen Allah ba a koma. A ranar, a ranar za a gane gaskiya. A ranar ne gaskiya za ta fito waɗanda suke mutanen Allah za su bayyana, waɗanda suke kuma mutanen manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sun za su bayyana. A ranar ne annabi zai kira mutanen da zuwa gare shi. a ranar ne kowanne mutum zai tashi a ƙarƙashin tutar shugaban wanda yake in kana bin mutumin kirki to a ranar kasa kiyama za ka tashi a ƙarƙashin tutar za ka tashi a ƙarƙashin jagorancinsa za ka tashi a ƙarƙashin shugabancinsa har ka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun a nan duniya ya kamata kowanne mutum ya san waye shugabansa waye ya jagora to mu dai alhamdulillah muna da manzan Allah muna da jagorori irin su Shehu Ibrahim irin su Shehu Tijjani kuma mun tabbatar har ga Allah waɗannan masoya annabi ne masoya Allah dan mun ga aikin dan da aiki a duniya da aiki ake aunawa in muna ganin kana shiga masallaci kana sallah ko a wajen kai musulmi ne abin da za ka kai daban wanda tsakanin da Allah amma su mun san har gidansu har ɗakunan wasu su mun shiga mun san me ayyukansu me suke koyarwa me suke umartarwa wallahi shi Ibrahim ban da soyayyar manzon Allah ban da kaunar Allah baya koya wa masoyansa almajiransa ko ‘ya'yansa ko matansa ko makoya bayansa wani abu illa ya nuna musu waye da nabi muhammadu me ya gwamnatin muhammadu yake kira zuwa gare shi cewa a bi annabi cewa a so manza Allah cewa a zauna tare da annabi wannan shine buri babba na maulan mushi ibrahim radiyallahu anhu wanda haifofinsa kamar su da haka ne suka ɗauki cutar jagorancin kera ɗarika tijjaniya abin da take kira zuwa gare shi abin da take nuna ‘ya'yanta kenan cewa koyo shekara zaune ne cikin zunubi saboda haka kar ka zauna kullum ka yi istighfari aƙalla ɗari biyu da talatin saboda zunubin da yake tare da kai ko Allah zai gafarta maka kai salatin annabi ɗari biyu aƙalla da hamsin kullum sannan kai la ilaha illallah kullum ɗari uku wannan ka dawwama a kai shi ne ya zama abun karin kumallonka shi ne abincin ranarka shi ne abincin abincin lalagararka ya zama shi ne abinda za ka kwanta a kai don in kada zanci istighfari kada zanci salati kada zanci zikiri in nan ko mutuwa za ka yi dace ga mutum da lalila saboda ka saba kullum ba ka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi zaka faɗa lokacin mutuwa in kuma ka tashi zaka tashi kana hasbe kamar wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahadu la ilaha illallah sune ahadin Allah masu la'ila illallah su ne mutane ko kuma ahli na Allah wanda Allah yana son su su ne azzakiru na Allah kasiran wa zakira ce martaba na ƙarshe wanda ƙur'ani ya ambata tun da ya fara daga musulmi na wata suka ta ya kai wa zafiri nan za a kasiran da wata kira to saboda haka musamman ne amfani wala lokacin da kasar mu nan kullum na mai ne wannan ne saboda tuna mana saboda hukuma saboda ni'imar mu ta dawo saboda alherin mu ya dawo ni na sha shiga dashi muna tafiya da daddare za ka ci ba za ka san daga gida ne ba kana jin zikiri ko na mace ko na namiji ana yin zikiri ana ta zikiri da daddare masu kiwo ne kawai sun kafa da abin da nasu dumman su sun zauna suna ta zikiri gari ya waye su tashi su tafi kiwon su saboda haka daji ne ya zama amintacce kuma dabbobi suka samu aminta aka samu abinci aka samu komai cikin gari ka sha masu zikiri ko ina ana zikiri ana buga yankin nan wallahi ta a daina a yi ta zikiri a yi ta tsalle a ko'ina ana buga yankin to wannan shi ne alheri da zai sauko a najeriya kuma da ni'imar da za mu samu bari wannan shi ya kama da wannan mutum da muka ciki to mun bar zikiri amma muna ce mun bar zikiri an ce karka yi zikiri amma ka je kana kiran sunan haƙi kana ihu wannan ba ka sani ba na za ka samu ko a cikin Allah ba amma zikiri ko sunan manzo Allah ka ambata tabbas wannan lada za ka samu wannan ko ko wato babu abu amma ka je ka ce har har har kirkin to ne ba to wannan lada ka samu ko a cikin ba a sani mai wata ka ce fiye da na da ya zama muhammadu rasulullah me me ka samu na da ka samu abin da wannan shine abin da ake so to ko da ka ce fiye da fiye ma da fama ka ne amma kar ka bar la ilaha illallah muhammadu ka faɗe a koyaushe ka yi salati da zikiri wanda annabawa suna yi kuma koyaushe suna yi muna samun albarka wannan zaki da ya ci da zikirin da ake a bai kuri da ana yi tare da wani za su gare su zama na yi suna kwana da yi tashi ɗaya ana zikiri saboda haka ko ina yin kama ko ina ruwa saboda tashi za a yi ana zikiri kawai da barmari nan na sani ba ba yi zikiri tashi guda za a yi nan to an zo an daina an bari kowa ya shagalta da wani abu ba to sai Allah ya bar mu da abin da muka shagalta da shi shine muka shiga wahala Allah ya mana Ubangiji ya ce zuwa gare ni za a mai da ku ba kuma bai da ku in yi hukunci a tsakanin ku fi ma kuntum bi tahtalibun cikin abin da kuka kasance kuna saɓani a cikinsa. To ni wallahi ni dai zamana nan arin ba na shakka ba na kokwanton cewa tariƙar tijjaniya shehu tijjani ya zo da ita ne da izinin maza ina imani da cikakke da tamaman cewa da izinin maza Allah shehu tijjani ya zo da tariƙar tijjani kuma na tabbatar har ila yau shehu ibrahim maulan mu shehu ibrahim da izinin shehu tijjani yake yada wannan tsarika da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yada wannan tsarika ba da kokonto akan wannan kuma ba da shakka akan wannan to saboda haka wanda suke shakka kuma in mun je lahira za mu gani inda su za mu zauna da inda mu za mu zauna to wannan shine muhimmin abin da yake da akwai amma a daina danganta dan hakika da tariƙar tijjani kar a ce su ɗan tijjaniya ne ba ma musulmai ba ne balle ma su zama ɗan tijjani abin su canza ban suke wasu suka yi hayar su suka biya su kuɗi su shigo don su ɓata wa ɗan tijjaniya suna suna ɗan tijjaniya kuma ba zai ɓaci ba har abada saboda su Allah suka sa a gaba kuma Allah suke nufi kuma soyayyar manzo Allah suke nufi ba za ni kuma wani abu daban saboda haka da wuya sunan su ya faɗi to da ga za mu fara kuma karatu na mu ne kamar yadda tsawa ya ɗago baya wucewa amma kuma dai ina fatan bayanin da muke yi yana gamsarwa Allah ya ba mu rikicinsa Allah ka sauke mana wannan harara Allah ka sauke mana wannan zafi Allah ka sauke mana wannan kishi Allah mu bayan ka ne ba za mu iya ɗauka ba Allah ka ɗauke mana Allah ka ba mu rahama Allah ka ba mu sanyi Allah ka mai da shi bardan wa salaman a gare mu ya rabbal alamin Allah ka kare kasan mu Allah ka kare kasan mu Allah ka kare kasan mu muna roƙon duk mutanen Najeriya mu yi saukan Qur'ani a kowane jiha miliyon ɗaya da niyan Allah ya kare Najeriya muna roƙon mutanen Najeriya a ko'ina kowace jiha mu yi saukan ƙur'ani miliyan daidai a wannan wata da niyan Allah ya kare Najeriya ya fitar da mu daga bala'i nan da muke ciki alfarman wannan azumi alfarman wanda aka saukar wa ƙur'ani da watan da aka saukar da ƙur'ani muna roƙon a yi waɗannan sauka a ba da su duka sadakansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar manzo Allah da niyan Allah ya kwashi Najeriya daga hannun duk wani azzalimi ko azzalima ko azzalimai ko wanda suke nufinta da sharri Allah ya maido mana da ni'imomin mu ya maido mana da alheran mu ya maido mana da dukkan wani albarka namu da muke da shi a da Allah ya mayar mana shi albarka manzanna barka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam